Mai saurare barkamu da kasancewa a wannan lokaci. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ta cikin shirin daga Laraba na wannan mako daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci.
gaskiya a ra'ayina idan ƙawata ta fitar da anko mai tsada ba lallai na yi ba ba ma zan yi ba zan iya saya kin gane ai there are some friends da no matter what you do for them baki biya su ba za a ci abinci na alfarma za a yi komai na alfarma sai a zo a ga mutane sun saka kaya tsiya tsiyan kaya kaya masu arha amma gaskiya yanzu a hali da ake ciki wannan yanayi da ake ciki an koya zama wani nauyi ne da mutane suke tsora ma kansu wadda yana nan gaba kuma zai zo ya damu mutane.
Amma daga iyayenmu zuwa kakanninmu yanzu za a yi anko ɗan head, za a yi ankon leshi, za haka kawai kina zama a gidanki ke baki cikin ƙoshi ba.
Ƙawayen amarya na yawan ƙorafi a duk lokacin da suka ji labarin ƙawarsu za ta yi aure kuma lokaci ya matso kusa. Ba wai don ba sa son ta yi ba. A'a, sai don tunani da zira ido domin ganin samfarin ankon da za a fitar. Wasu amaran kan tsoga kuɗi a kan ankon bikinsu kuma su tilasta wa ƙawaye a lallai tilas sai sun siya a hannunsu. Ba ki saki je kasuwa ki saya ba. Idan ma kin samu ɗin, to lallai wannan ƙulli watakila zai kasance a zuciyar amarya har tsawon lokaci. Wasu ma sukan fitar da anko har kusan sama da kala biyu zuwa biyar. Kuma sai a ce wadda take da anko kaɗai za ta samu wasu ta goma shi da ƙawayen amarya kan samu. Yayin da wasu matan ke cewa idan watakila ankon dubu goma ne idan aka je kasuwa za ka same shi a dubu biyar amma amare sai su ɓoye ankon ta yadda sai kin biya za ki iya ganin shi saboda ma kar ki je kasuwa ki nema. Shirin daga Laraba na wannan mako ya duba yadda wasu amaran suke mai da ankon bikinsu a matsayin hanyar tara kuɗaɗen shiga in za su yi aure. Ku biyo mu cikin shirin. mu fara da jin abin da ya sa wasu amaran suke hakan. Duk da wasu sun san ƙawayensu ba su jin daɗin irin kuɗin da ake sakawa anko. Ga wata bayar Allah a zantawarsu da na Khadija Ibrahim.
Gaskiya a ra'ayina idan ƙawata ta fitar da anko mai tsada ba lallai na yi ba. Ba ma zan yi ba. Saboda gaskiya babban matsalar da mace za ta samu shine ka kasa saita rayuwarka. Bahaushe ya ce daidai ruwa daidai tsaki. Idan ka mai da rayuwarka yadda Allah ya baka in ina da shi sai in yi babu matsala. Amma idan ba ni da shi gaskiya ba zan ɗora wa kaina ba. Saboda ƙarshe a garin yunƙurin faranta wa ƙawata. Ni kuma ƙarshe ko in bar kaina da bashi ko in bi muguwa hanya a gama biki lafiya masu karɓar bashi su su uzzura min a takura min a hana ni haɗiyar yawo. To gaskiya ba zan yi ba. in na ga ba lallai ba dole ranar ma in sai in haƙura inda damuwa in kuwa babu damuwa abin da Allah ya hore min sai in shiga ai komai da ni gaskiya ma na yi bukunkuna da yawa ban takura kaina na yi wannan ankon ba to ya ma riga ma dai ya faru sannan kuma akwai wani shi ma wannan misali da na gani makota ne kusan na jiki su ma suka je suka fitar da anko mai tsada manyan manyan yan matan suka roƙa samarin su su masu ragowar babu mai musu to ƙarshe a dalilin wannan sai da aka samu abu mara daɗi saboda ɗaya daga cikin saurayin ba zai yi a banza ba to kin ga gaskiya ba shi da amfani To sai dai irin wannan lamari wasu na ganin ana yawan takura ƙawayen amarya, wasu ma sukan ce, sai bayan sun siyo anko sai su gano suna da irin wannan kaya. Mun zanta da wasu ‘yan mata da suka shaida mana hakan yana shiga haƙƙinsu.
Um, a cikin dalilan da yake sa ankon amare ya yi tsada, akwai na farko wani lokacin ba kowa ake so ya yi wannan ankon ba, kamar target ne. ana sani ake saka shi ya tsada saboda a cire wasu a rage wasu mutane sannan kuma na biyu gaskiya yaran yanzu sun fi son abu mai kyau saboda haka akan zaɓi mai tsada saboda ba a so ya zo ya rashin kwaliti ko daga baya ko a manta da shi to gaskiya yawanci kuma wasu za ka ga a kayan su irin wa'annan anko anko din su ne kaya masu tsada to yana shi ma dalili ne da yasa ake saka anko ya yi tsada sannan kuma akwai dalili na ƙarya za mu ce saboda wannan wedding planners ɗin da suka shigo masu shirya biki to yawanci su babba harka suke yi to kuma yarinya tana so idan za a yi abinta ita ma a ce ta babbar yarinya ce to wannan dalili ma gaskiya mafi rinjaye shi yake saka anko ya yi tsada gaskiya na farko mata za a fara ba shawara mace ya kamata ki san gejin mijinki ya kamata kuma ki fahimci mijinki ya kamata kuma mace ta zama mai dubayya tunda dai tana cikin gidan ta san ƙoƙarin da ake ta san rashin ƙoƙarin da ake yi idan ta faɗa ta ce akwai ankon bikin wance idan an yi falin layil ham ɗin ba a yi ba gaskiya kanta ta kura a kanta ta ma cire shi daga ranta kan ma ta ɗarsa wa kanta in ta san haka ita kar ta zama ci ba zaune ta dinga janaretin kuɗinta in ta yi da ankon da ya zo da ta ga za ta ɗora wa kanta sai ta yi wannan amma in ta gaya masa bai yi ba gaskiya abin da ya fi mafi a'ala shine ta yi haƙuri ta ɗauke ido wannan shine daidai tunda a yau aka bar kama da shinkafa kaɗai ya ishe ka shi kuma namiji shawarar da za a ba shi ne a dubi Allah in akwai wadatan nan lokaci lokaci dai an faranta wa mata ba wani abu ba ne ba amma kuma gaskiya taka birkin wani abu ne shi ma saboda haka in dai ya ga da hali saboda zaman lafiya a kwatanta in kuma ya ga babu hali gaskiya ba takura Sai dai yayin da waɗancan mutane ke wannan batu, wasu ‘yan matan na ganin hakan ba wani abin damuwa ba ne idan aka yi la'akari da cewa kamar taimakon juna ne ake yi domin ita ma ta samu wani abin yin hidimar biki. To nan gaba kaɗan za mu ji wata budurwa da ta kusa yin aure, kuma ta fidda anko mai tsada da yadda suke kwashewa da ƙawayenta.
Sunana Amina Halilu, kuma ni amarya ce aure na zai taso wannan Disamba ɗin na wannan shekarar. A matsayina na amarya na da na fito da anko ɗina gaskiya kawai na ba su yi complain ba saboda dukansu masu son nuna isa ne da kuma masu son nuna aji. saboda haka ba su yi wani complain ba kuma gaskiya anko ɗina yana da tsada na yi anko kala hudu saboda bikin da zan yi event kala hudu za a yi saboda kuma kowanne anko makarin mai kaskancin kuɗi a ciki dubu ishirin sannan kuma akwai anko har na dubu sittin kuma duka alhamdulillah ƙawaye na sun saya kowanne daga ciki kuma ni abin da ya sa anko na ya tsada ni mace ce mai son abu mai kyalkyali kuma ni mace ce mai son bin zamani ina so a abu komai nawa ya kasance cewa na yi shi daidai da zamani kuma na yi shi daidai da kuɗin da nake da shi da kuɗin kuma da na san yan uwana kawaye na iya yi ba na yin abin da ya fi ƙarfin kowa saboda haka gaskiya ni dai a nawa fannin gaskiya kawaye na ba su samu matsala ba wurin sayan ankon bikina.
Shirin daga Laraba kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos Jihar Filato akan mita 93.3 da Freedom Radio akan mita 99.5 a kanan Dabo, da Nas FM akan mita 89.9 a Yola Jihar Adamawa, da Badegi Radio a Mina Jihar Neja akan mita 91, da Progress Radio a Jihar Gombe akan mita 97.3, da Garkuwa FM a Sokoto kan mita 95.5, da haɗin kai FM akan mita 108 a Maiduguri Jihar Borno. sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. Madalla, To yanzu bari mu ji yadda wata budurwa suka kwashe da ƙawayenta bayan ta fitar da anko mai tsada a lokacin bikinta.
dalilin da ya sa na fitar da anko ko in ce muka fitar da anko mai dan tsada ba laifi shine to ka zo ka kama hall an kashe kuɗi za a ci abinci na alfarma za a yi komai na alfarma sai a zo a ga mutane sun saka kaya tsiya tsiyan kaya kaya masu arha dole dai kaya ya bi da waje to shi isa muke fitar da mai dan tsada wacce ta ga za ta iya yi ta yi wacce ba za ta iya ba ta iya kuma alhamdulillahi ma duka kawaye na gaskiya waɗanda za su iya yi ne duk yawanci sun man kara duk sun man solidarity sun yi ba su da wannan matsala ai mata in dai aka fitar da anko mai tsada za ki ga komai ana cewa babu babu babu kuma za ki ga ana iya yi affording din shi mu ma muka yi musu kuma sannan su su ce a nama ba za su yi ba wai yayi tsada a haka muka samu muka yi aka- aka fitar da anko mai kuɗi kuma mutane duk suka yi kuma muka fito duk muka yi kyau da ni da ƙawayen nawa gabaki ɗaya alhamdulillahi kuma sannan magana ta Allah da annabi kuɗin anko ɗin nan idan ya ɗan yi tsada haka yana taimakawa kai ma ka rage wasu abubuwa na biki haka saboda akwai ya zan ce kamar kayan souvenir da ake rabarwa to idan ka ɗan ɗauko anko mai ɗan tsada kai ma kuma ka ɗan yi ƙarin ka ko yaya ne a kai to za ka samu kuɗin da za ka sai souvenir ɗin da za ka raba wa mutane a wajen bikin ka mutanen da suka yi anko kenan haka sannan kuma gaskiya ma ni ya zan ce yanayin status in gidanmu dole anko da zan iya fitarwa shine dai gaskiya mai ɗan kuɗi ba laifi da status ɗin ƙawaye da na taso tun da dai yawancin ƙawayen dama waɗanda ka haɗu da su ne a makaranta da 'yan unguwa kuma unguwar mai estate ne alhamdulillah kowa yana da ɗan rufin asirinsa sannan kuma duk bukukuwan da za a yi a gidanmu haka ake yi gaskiya ana fitar da dai anko ba ne arha tun da dai allah ya yi rufin asiri daidai gwargwado
To su ma maza dai mun taba su a cikin shirin game da yadda suke jin wannan lamari na anko musamman yadda wasu matan ke ɗora kahon zuƙa a gare su akai-akai.
Ah, sunana Abdulkadir Salisu ina zaune a cikin garin Kaduna ah, mai sharhi da duba zuwa al'amuran yau da kullum. Eh to anko a da dai wani abu ne abin ban sha'awa ah, wanda in ka duba za ka ga a ce ana bikin sha'ani an yi aure mata sun sa kaya iri ɗaya ana munna ana jin daɗi a wancan lokaci da al'amura suke da sauki za ka ga abu ne abin gunan ban sha'awa har ma in kana da wani wanda kake ganin cewa kake da aure ta bata yi ba sai ka ji ma ba daɗi a ranka amma gaskiya yanzu a hali da ake ciki wannan yanayi da ake ciki an koya zama wani nauyi ne da mutane suke tsora ma kansu wadda yana nan gaba kuma zai zo ya damu mutane domin idan ka duba za ka ga yanzu ankon nan inda da ayi ankon nan da a ce za a haɗa gudunmuwan in ke sai an zaki sai anko dubu biyar a ce da ku haɗa dubu biyu ku bari ne an bikin sai ya fi mata muhimmanci akan dubu biyar da za ku sa ku siya anko domin ku sa shi kawai na rana ɗaya a sa a gama an gama cin biki.
Eh to ai kamar a wannan zamanin akwai waɗanda suke idan misali a atamfa din da za a saya naira dubu uku ce sai ga sun mai da ita su ce to kuɗin anko naira dubu shida ko naira dubu bakwai. To duk wanda ya sai anko kaga ya bada nashi gudunmawan kenan. To waɗansu Mm.
matan kuma suna ganin cewa wannan abin kamar takurawa ne. Kuma matan daga wurin mazaje suke samun kuɗaɗe domin yin wannan. Ya kake kallon wannan Mm.
bangaren kuma?
Eh gaskiya wannan bangaren ma haka yana daga cikin yana daga cikin abubuwan da suke matsanta ma al'umma. Domin hakan ko tana ganin cewa idan ba ta yi ba kamar ko kaskanci ne ko kuma za a ce ba ta da shi ko na abu gaskiya hakan na faruwa. Domin za ka ga za a zo a ƙara a tsawwala wa mutane kuma a zuwa a yi ta rububi wani ma har bashi ake ɗauka. Ka ɗauki bashi bayan an gama biki an zo biya zai zama eh, ya zan zama shiga kakanikai.
Mm.
gaskiya wannan abu ne ta fuska da babu daɗi kuma yana daga cikin abubuwan da suke kawo mana tsanani da tsawwalawa a cikin al'umma ko kuma musamman a sha'anin al'amura na yau da kullum abin da ya shanganci sha'anin bukukuwa.
To a takaice idan za ka bai wa mata da 'yan mata shawara akan dangane da abin da ya shafi anko wace shawara za ka bayar tunda a farko na ka goyi Eh.
bayan anko din.
Eh, a gaskiya shawarar da zan bayar musamman a wannan yanayi da ake ciki duba da halin da ake ciki a yanzu gaskiya sha'anin anko in san samu ne a bar shi a haƙura a a duba ta ya za a ga an taimaki wayannan masu in dai har su ake a taya su murna babban farin cikin su shine su yi taro su gama lafiya so in dai har su ake a taya su murna lallai ni na ganin cewa a samar da wata hanyar da za a yi wani abu da zai sa su farin ciki ko zai kawo musu alkhairi a cikin abubuwansu da a sabanin a ce an jefa mutane cikin tsanani da damuwa ta yana sai sun ga cewa sun yi wannan anko wanda da karke zai zama musu damuwa ko sun ci bashi ko wani abu makamancin haka ta iya yiwa in za a ce ne a ce a samar da wani kala a ce kawai in kina da kaya kala kaza ki sa in dai ankon ake so a yi a yi amfani da wannan hanya
To madalla, daga wannan tattaunawa tamu da wannan matashi mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, ga wata malamar addini kuma mai ba da shawara akan zamantakewar aure da harkokin rayuwa a tattaunawar ta na Khadija Ibrahim.
Juwaye Usman Suleiman sunana daga Bauchi State. Abin da nake son faɗa tukuna me muhimmancin anko shine abin tambaya tukuna da tsada ko ba tsada me muhimmancin anko shine the question. Yadda mutane yanzu anko ya riga ya zama wata masifa wanda shi ankon karan kansa ya zame mana hanyar lalata lalacewan yayan mutane. ke kina son ki aure a matsayin ki na ya mace kina son ki aure ke aure zaki kin samu mijin aure su kuma yanzu an matsa musu lamba su je su yanko ba alakari da su waye iyayensu iyayensu masu shine za su yi musu tarbiyyar gidansu ne a dinga siya musu anko yau kawaye nawa suke suke da shi anko nawa za su yi a wata anko nawa za su yi a wata biyu wannan shine abin tambaya idan ba su samu ankon ba sai su fara yawon biye-biyen maza wannan na lalata su wannan na lalata su akan kawai anko saboda su tura cikin kawayen su karace sun kasa to ankwan ma tukuna ya kamata a tambaya shi ankwan farilla ne ko kuma ankwan dole ne ko kuma ankwan me mahimmancin ankwan tukuna ma kafin a zo ko da tsada ko da arha ai ba shi mahimmanci da rashin dogaruwa da abin da muke da shi na sutura shi yasa su ma suka mai da shi sana'a su ma amare kin ga sai su fito da the same color su je su siya su ƙara kuɗi a kai sa'annan su san abin da suke ci wannan shine abin da ya kamata ya lagari da shi anko wani hanya ne na ɓata tarbiyyar 'ya'yan mutane wannan na farko kenan ya kamata mu sani an ko hanya ce ta bada yayan mutane na bata yayan mutane an ko kuma shi in aka zo ana yin wannan ankon at the end of the day kowa tana so ta fito ta wataya saura tana son ta fito ta wataya a'a a yi dinki saurayin ta ya ganta ko ta yi sabon saurayi a wurin ta yi kaza kuma ankon nan karki ce guda ɗaya za a yi a shekara ba ɗaya za a yi a shekara ba anko abu ne wanda za a yi shi continuously wani za ki samu a wata ɗaya za a yi biki hudu a yi biki biyar a wata ɗaya kuma duk wa'annan watan nan da muke magana duka suna buƙatar wannan ankon so ni abin da nake so mutane su sani shine ba wai siyan anko da tsada shine matsala ta ba a me ne ake nufi da ankon tukunna me ake nufi da ankon wannan shi ya kamata mu gyara abu na biyu idan da mu dauke shi da muhimmanci ba ita amarya ba za ta je ta dauko shi da zo ta tsaye da shi da tsada ta ce dole dole sai an yi anko da tsada ba tukunna idan kina da suturar ki mai kyau kina da suturar ki mai kyau zaki rufe jikin ki je biki kin appearing fes fes kowane kaya zaki saki je ankon ki amma daga iyayen mu zuwa kakannin mu yanzu za a yi anko dan head za a yi ankon leshi za haka kawai kina zama a gidanki ke baki cikin koshi ba baki ba ƴaƴan ki ba ga kuɗin makaranta ga abubuwa da dama kawai sai a fito da anko dubu hamsin dubu sittin dubu ɗari a fito da shi kuma kai kai komo ka kashe kanka by book or by group kina so dole dole sai kin samu ankon nan to wannan ita ce matsala gaskiyan al'amari Uh, to malama da yawan amaren nan suna cewa ai suna ƙara kuɗin anko ne ko kuma suna fito da anko mai tsada ne saboda su ma ya dan rage musu wani um, hayaniyan biki me za ki iya cewa kan wannan ni na faɗa na sake faɗa I still stand on my stand abin da nake faɗa tukunna an ɗauki anko da mahimmanci ne an ba shi wani mahimmanci shi yasa amaran su ma suke so su yi amfani da wannan su ma su cire riba su ma su cire riba idan da a ce misali idan yanzu muna da zani exclusive an fito da exclusive in aka fito da exclusive exclusive ai kin san cewa zani ne wanda ya kai dubu ɗari da wani abu misali idan yana dubu ɗari da wani abu ai an yi ƙananan shi an yi ciganvi an yi sufawas kanana kanana an yi a bar kamar ka je da kudin ka je ka siya abinda zaka iya sai ka siya daidai inda zaka iya tunda akwai kanana sai ka siya me dole dole sai a ce za yi saboda an dauki karya ne an daura daga kan amarya zuwa kawayen duk yan karya ne ai so saboda haka wannan shine result din karyan da muka dora wa kanmu ƴaƴan mu sun lalace tarbiyya ta lalace al'umma ta lalace idan muka kama nan mu saki nan to me ma importance din an kwanta kunna this is wannan abin shi yafi damuna ma so wannan su suka jawo kansu yawa su suka jawo kansu suka dora kansu abin da ba shi ne ba ka kai kanka inda baki ke da kin ce baraki an kuma dole ne sai kin hako in ta hana ki zuwa bikinki abin da kike bikinta abin da kike da shi sai ki bata kawai ki rabu da ita ai ba dole dole bane sai kin je bikinta idan za ki anko ban da kuɗin anko ni ba zan yi anko ban da anko anko sai ki ɗauki suturan ki ki sa kin ga gobe ki sa kanki a wahala ba so bayan da za a biki dole a ce wai dole dole sai kin ka kuɗin anko in kika tsaya a matsa- a matsayin da Allah subhanahu wataala ya tsaye da ke kin ga kin tara mutuncin ki kin tara kiman ki kin tara matarba ki baki je gindin wani kato kin je kin yi lalata ba baki je kin yi ƙarya wani ya je ya bata ki akan wani za kina neman anko karfi da yaji ba baki je kin yi ƙarya kin ɗaukin ci bashi ba ko kin yi wani abu dan ankon wata kin ga ki rufa kanki asiri so ki yadda da kanki ki yadda da kanki da abin da kike da shi idan zaki aya da ki je bikin haka in kuma bikin ya zama ibada ne wannan sai da anko sai ki ki zuwa ba dole ai To um, mazaje da dama suna cewa matan suna dawowa gida su ce ai an fito da anko suna so a musu anko har yana kawo wata rana ana faɗa eh, tsakanin su wani shawara zaki iya ba mazajen nasu.
abin mai wani shawara zan ba wa matan dai ba mazajen ba To wani shawara zan ba wa matan dai ba mazajen ba abin da kike da shi ki dogara da shi aurenki is more important kamar yadda na faɗa ne ita amaryan nan da za a aure da ita ita fa aurenta za ta yi ke kuma ke kika kama ludayenki ki riga kin yi aurenki watakila da yaya ke kika san samun mijinki ke kika san rashin mijinki watakila kina da yara mijinki zai ciyar da ke shayar da ke miki sutura ƴaƴanku za su je makaranta akwai rashin lafiya watakila gidan da kuke zaune a ciki ba gidan kanku bane gidan haya ne za ku je ki je ki dawo haka kawai siddan da rashin sanin ya kamata da rashin sanin darajar aure da kimar aure da martabar aure haka kawai sai ki turo baki kawai ki dawo gida ki ce wa mijinki za a yi anko idan ba a kawo anko ba sai ki rika tura baki wannan sai ya zama ishu a gidanki da zai zama masifa da bala'i auren ki ita ko tana can tana gyara event ɗinta da za ta je ta yi aure ta je ta zauna sai ta je ta yi auren ita ta zauna sai ki ga anko goben aka ce ta yi sai ta ce ba za ta yi saboda tana son mijinta ta san darajar mijinta ke ko dan wawanci kin zo kin bata auren ki kin bata kimar auren ki da daraja ni ina bayan maza anko ba ibada bane ba kuma dole bane anko ba ibada bane ba dole bane idan namiji ya ga yana da sukunin da zai iya miki anko a matsayin ki na matarsa yayi wanda ya ga ba zai iya ba ba dole ba tilas ba dole ba tilas ba za ta dauko wani anko ya zo ya zai mana issue a gidan aure ana kai kowa akan abin da ba shi dan kawai you want to uh, you look elegant a- a a gaban mutane kin kafa ankon gwargwaro kin kafa uh, uh, fashion uh, uh, menene sunan shi uh, uh, fashion ɗinki dan kunne waye kin zo kin fito kina taku ɗaya a gaban mazan da ba naki ba so wannan shine matsalar ke tukunna ki sani anko dole ne ta Joseph balle ki zo ki kashe auren ki saboda anko wannan shine
Masu sauraro da wannan bayani shirin namu ya zo ƙarshe a wannan mako, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust, a madadin abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da Nana Khadija Ibrahim. Ku huta lafiya.